بسم الله الرحمن الرحيم
المقامة الأولى الصنعانية مقامة تفرقو الصنعانية حدث الحارث بن حمام حارث بن حمام يا رويتو قال لما اقتعدت غارب الاغتراب yayin da na hau kafaɗa na bakonta wa ana atinil matrabatu anil atrab talauci ya nisantar da ni yanda ya nisantar da ni anil atrabi game da sa'anni wa tsawahat bi tsawa'ihu zaman ila san'a'il yaman masu jifa na zamani sun jefa ni ila san'a'il yaman zuwa san'a'il yamani masifun zamani sune tsawa'ihu din sun jefa ni zuwa ga sana'a'ul yaman garin da kake ya zamanto ba ka da harka da harkar da ka kama baya tafiya to kaga zama wannan gari din kaga ai illa ne gwanda mutum a can gaba yana faɗa yana cewa wara hal ila kinnini yaqi wala wannahu hidna hadan a wani wurin cewa la taqudanna ala durrin wa makgabatin likay yuqala azizun nafsi mustabir fanzur bi ainika hal ardun mu'attalatun minan nabati ka ardin haffaha shajaru haka yake faɗa haffa hasamaru kai eh ina cewa wai wai karka zauna a gari na taɓo tare da darura kunci da yunwa dan a ce maka wani azizun nasu wani din da mai imani ne ne karfin zuciya ne mustabiru wani mai juriya ne ce ina ba haka bane ya ce ka duba da idon ka kai nazari shin kasan da babu tsiro da kasan da kuma itace gaba ɗaya yayi ƴaƴa za su daidaita ce ba za su daidai ba to ka je duk inda amfani yake to ka duci wannan gurin eh fadakalti zuwa san'a al-yaman zuwa san'a al-yaman san'a al-yaman ila san'a al-yaman fadakaltu sai na shige ta na shiga san'a al-yaman din kawil wifadi me emptin jaka ne jakansa empty ne ba komai badil infadi mai bayyanannen guzuri mai bayyanannen rashi ne infadu din rashi na guzuri guzuri ko ɗaya babu a ciki la amliku bulga ban samu guzuri ba bulga da abin da a hanya zaka dan sa a bakin ka ya kai ka har zuwa garin naka eh abin da daga yau zuwa gobe abinci dai na rana ɗaya shine bulga wala ajidu ban samu mudga abin tona ko goro babu fi jirabi a cikin zakata fa tafiktu ajibu turqatiha misl haim na kasance ina tsaga hanyoyinsa ina fuda hanyoyin garin misal al-ha'im irin gigicece irin irin abin mutumin da ya gigice eh wa ajulu ina yawo fi haumati ha a haumat na wannan gari din gefofin gari ne haumat kai ne bakin kasuwa kai ne kai ne bakin asibiti kai ne can kai ne ne haumat gefofin gari ina yawo jawalan al-ha'im irin yawon tsuntsaye masu ishirwa tsuntsu mai ishirwa shine ha'im in yana jin ruwa kuma babu babu ruwa a gefen to zaga yana ta yawo yana neman ruwa yayi yawo yayi nan yayi nan to kamar haka shi ma wa arudu ina nema fi masarihi la mahati a guraren kiwo jam'i ne na masra ai mara'il baha'im wanda ake kiwon dabbobi la mahati kiwo na ido na idan nasa ne kamar dabbobi ido idan nasa kamanta shi da awaki kuma awakin kuma suna yin kiwo to a wannan gurin kiwo na idon nasa din yana neman kaga shi ma kiwo dabba din a wajen kiwon yana neman ciyawan da ya dace da shi to shi ma idon nasa din yana kiwon gurin yawon nasa din wa masayihi gadawati wa rauhati da gurare da hanyoyin gurin yawo na na yammaci safiya da yammaci to ina nema a wannan lokacin kariman shine maf'uli na arudu din ina neman mutumin kirki ukuliku lahu dibajati wanda zan kaskanta masa da kuma tuna wanda zan je in kaskance ya bani kyauta wa abuhu ilayhi bi hajati na bayyana masa da bukatata aw adiban tufarriju ru'yatuhu gummati wa tarwi riwayatahu gullati yace aw adiban ko samu adibi wanda tufarriju ru'yatu ganin sa zata zata yaye gummati damuwata wa tarwi riwayatu riwayansa za ta kosar da gullati ishruwata ishruwana hatta adatni addatni khatimatul mataf wa hadatni fatiyatul altaf ila nadi rahib mutawid ala zihamin wa nahib hatta addatni har ta sadar da ni khatimatul matafi karshen yawo kewaye kewaye din ya sadar da ni fatiha na ludufin Allah hadatni ya shiryar da ni ila nadin zuwa majalisa rahif mai faɗi muhtawin ya tattara ala zihamin cunkusu na jama'a wa nahib da kuma kuka ana ta kuka fa walajtu gabat aljam'i yana daga tsakiyar wannan taron kawai na zunduma li asbura majlabata dam'i dan na jarrabi abin da ya janyo hawaye ra'aytu fi buharatil halqa shaksan shaktal khilqa na gani a tsakiyar wannan halka din shaksan mutum jiki mutum ne shaktal khilqa mai sirancin halitta alaihi ubatu siyaha akwai shiri na yawo a jikinsa shiri na matafi ka gani ba mutumin gari ba ne matafi ne tunda ga su jakka su wasu abubuwan da zai dama tafiya za su ɗauka su wani butan kanal wala da wasu abubuwa sanda an sa a cikin sanda an rataya shi a haka ta yi da ubatu siyaha wala rannatun niyaha yana da ƙara na ifu rannatun niyaha na nishi yana ta nishi ƙaran zaka je yana nishi wawa ya tsabawul asja bi jawahiri lafzi yana narkar da saja'i da gwalagwalan lafazinsa wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wazi yana kwankwasa kunnuwa da wazinsa masu tsawatarwa wa kad ahatar bihi akhlaqu zumar ihalatul halati bil qamari wal akmami bis samar haƙiƙa wa kad ahatar bihi akhlaqu zumar su ɗanyayyun jama'a tawaga daban-daban sun kewaye shi ihalatal halati bil qamar irin yadda hala yake kewaye ihaba yake kewaye barin wata shine da'ira akwai ranar da za ga barin wata ko rana yayi wani kewaye sarar din nan to ranar tana tsakiya sai ga barin wata an kewaye shi to wannan shine hala din ko irin yadda al'akamami bawo yake kewaye bil samari ya'yan itace eh yanzu gyada kaga ai ayan nasu babu ta inda bai masa lili ba to kamar haka zaman ko ina da ina an kewaye shi fadalabtu ilaihi na kusance shi li aktabi min fawaidi danna danna dosani fa'idodin sa wa altaqi da ba'da faraidi danna tsinci sashen faraid din sa fa samitu faraid din kalmu abana faraid din shuzur ne na zab gutsire yanki yanki na zinari fasamituhu ya kulu na ji shi yana faɗa hina kabba yayin da yake sauri fi majalihi a filin yawonsa dan filin da aka bar shi din irin yanzu a kasuwa ma irin masu wa mahama din nan suna yin waza ga suna tafiya daga nan su nan Allah ya ce ka zo ne ka zo suna ta tafiya din nan to haka wa hadarat shakashiku irtijali da kuma shakashiku hayaniya shikshika din ainihin wani abu ne kamar kun baki fitowa bakin raƙumi surutai na irtijalihi na irtijalinsa na, na irtijali yankewansa yankewan maganarsa yin sauti ya tsaya ya dan yi sauti to da yi sauti ayyu hasadiru fi gulawa'i asadiru sauba ko yala'i ayyu hasadiru ya wanda ya zamanto asadiru wanda yake hawa wanda yake hawa son zuciya shine sadir arrakibu hawahu la yarudduhu shay'un mutum da wani abu ko nasiha ko wani gargadi ba zai mai da shi ba ne sadiru za ta to ya wanda ya gigice fi gulawa'ihi a cikin cishiginsa asadiru ya wanda ya sako sauba ko ya la'ihi tufa na takamansa aljamihu ya kangararre fi jahalatihi cikin jahilcinsa aljanihu ya wanda ya karkace ila kuza'abulatihi zuwa ɓarnace-ɓarnacensa, kuzabulat, kamar ƙarya, shi ana irinsa kuzabulat ɗin, al'abaɓilu, wa huwa ma ya tara alil insani fi naumihi min al-khayal, shi ne abin da yake fitowa mutum ka gan shi a cikin mafarki min al-khayali, kawai ka ganka yanzu misali mutum kawai zai ga kansa ce ya zama sarkin garin nan, yana cikin fada da dogarai suna ta masa abin nan, in ya tashi kuma ba haka ba to wannan ne kuzabulat ɗin. abin da za kamar kamar abin da gaske ne kuma ba da gaske ba wannan shi kiransa ku zabula din ila ma tastamirru ala ghayyika wa tastamri umar abagi wai zuwa yaushe ne zaka miƙe akan batarka wa tastamri umar abagi kana jin dadin gurin kiwo na zaluncinka yaushe zaka daina hakan wa hatta ma tatanaha yaushe zaka daina fi zaka kame fi zawi ka cikin alfarin ka yaushe zaka daina alfari wala tantahi allawika baka daina wasanka ba tubarizu bi masiyatika kana fito da sabonka ga malika nasiyatika ga mamallakin ruhinka ma'ana sharu gashin kai wanda ya mallaki abin nan ɗinka wanda ya mallake ka nasiya ɗin gashin goshi ya kiransa nasiya watajtariu kana kutsawa bi qubi siratika da munanan halayenka ala alimi sarirati saririka sari, sariratika akan masanin sirrinka wata tawara an karibik kana ɓoyen ma makusancinka eh kannanka ko iyayenka ko wani jama'anka da za su hana ka sai ka ɓoya za ka je ka yi abin da ka ga dama to ka sani wa anta bi mar'a raqibi kai kana gurin da raqibi ka mai kula da kai Allah yana kallon ka iyayen ko wanda za su hana ko malaman ba sa nan to shi Allah yana nan wa tastakfi min mamlukika kana kuyan mabayinka amma ma takfa kafiya wani mai kuya baya kuyarwa ala malikika akan mamallakinka ala ma takfa kafiya a mamallakinka Allah kenan eh ba ga yau to kowa ya bar nan in mai kuɗi ne zai zai kori yaran ɗakin nasa in yana so ya wani wani shirmansa to kowa ya fice daga nan kowa ya rabu a rufe gida to a cikin rawa za a yi ma a ce a yi rawan shan giya ma in wasu karuwa aka kawo ma to shi a sa su wasu motsoci masu gilas inda direba ne ma sai a karbi kidin saboda abin ya zama secret to hakan yace kana buyarwa abin nan yaran ɗakin ka amma fa ka sani fa wani mai buya ba zai iya buyar da kai daga Allah ba yace a tazunnu an sa tanfa'uka yanzu kana zaton an sa tanfa'uka haluka idza hana irtihaluka kana zaton halin naka zai amfane ka idza hana irtihaluka idan kauracewanka ya kusanto daga duniya in ka zo mutuwa halin naka zai taimake ka aw yunqizu kamaluka hina tubiquka amalu shin dukiyarka za ta kubutar da kai lokacin da ayyukanka suka halakar da kai aw yughni anka nadamuka idza zallat qadamu ko nadamarka za ta amfane ka yayin da kafarka ta tuntube aw yatibu alayka masharuka yawma yadhummuka mahsharu ko jama'anka za su za su tausaya maka ranan da mashar ɗinka ya tattara ka hallan tahajjata mahajjata hatidaik wa ajjalta mu'adala mu'alajata da'ik shin ba za ka shiga tafarki na shiryarwanka ba ka gaggauta warkar da cutanka wa falalta shabata itidaika ka sa gibi ga kaifi na itida'inka ba za ka yi haka ba kaifi na saba wa Allah din ba za ka je ka sa masa gibi ka cire wannan abin din ka karya wannan kaifin ba ka lalata kaifin ka zama na Allah wa qadata nafsaka ba za ka kamar da ranka ba fa hiya akbaru adaika kuma shine mafi girman makiyanka eh wai mutum ya zauna yana cewa wani makiya ne ai zuwa ne makiyan mu ne ga kuma babban makiyin yana tare da kai baka yake shi ba eh to sai ka yaki babban makiyin tukuna zaka je wancan kananan makiya ne eh tunda wancan maki din idan ka rabu da shi idan ka bar shi ma shikenan eh mana yanzu ko anguwa ka zauna anguwan idan makiya suka addabe ka zaka iya sai da gidan ka bar anguwan ka zauna lafiya in garin ne ma zaka iya barin garin to amma zaifa ina zaka je ka rabu da shi to shi sa shine akbaru adaik to shine ce amal imamu mi'aduk fa ma idaduk ba mutuwa ne alkawarin ka ba alkawari dai ran karshen ka dai mutuwa ne to me ya tanadin ka fa ma idaduk wabil mashibi inzaruka fa ma izaruka shin gargadinka ba da bulbula ka ma gargadi ba to me uzurinka wa billahi maqiluka ba maqiluka ba cikin ladi ne makoncinka ba me magananka me zancenka wa ila Allah masiruka ba man nasiru ba zuwa ga Allah ne makomanka ba to wa zai taimake ka idan baka bi Allah ba qala ma ay qadaka daru fatana asta wa jazabaka alwazu fataqast so da yawa zamani ya farkar da kai fataqast sai ka ja da baya wa jazaba kalwazu so da wazi ya fusge ka fata ka asta ka ja da baya eh na asta kai na farko fata na asta kai gengedi da gangan wa jazaba kalwazu fata ka asta wazi ya fusge ka sai ka ja da baya wa tajallat laka al'ibaru fata amait wa hashasa laka alhaqqu fata barait yace wa tajallat laka al'ibaru ibra wa abin wa'azantuwa ya bayyano maka a mafata amaita shi ka makance da gangan wa hashasala kalhaku gaskiya ya tabbatar maka fata maraita sai kai jayayya ka nuna kai musu ka ce ba haka ba ne wa askara kalmautu fata nasait wa amkana ka an tuwasu ya fama sait mutuwa ya tunatar da kai ba to kai aikin Allah ba gafan mutuwa wane ya mutu wane ya mutu duk ana tunatar da kai amma ka manta da gangan wa amkanaka mutuwa abin nan wa amkanaka ya baka dama na antuwasi Allah baka daman taimako amma fa ma a sai ta baka yi taimako ba tusiru falasan tu'i ala zikirin ta'i kana zaben kuɗi wanda zaka sa shi jaka ala zikirin ta'i akan ambato wanda zaka haddace shi akan qur'anin da zaka haddace shi ka bi ta kuɗin da zaka sa shi jaka akan qur'anin da zaka haddace shi ko ba haka ba da yawa yanzu harkan kuɗi za ga mutane ba su da adadi za ka karu amma ƙur'ani kuma harkan ƙur'ani ne suke ba kuɗi sai ga mutane suna ja da baya baya da shi to shine kana zaben wannan halin dan adam yake faɗa wa taktaru qasran tuuli ala birrin tuli kuma ka zaɓi benin da zaka ɗaukaka shi a ce ai wannan gidan alhaji wani ne kana shiga farko gidansa zaka fara kallo to haka aka fi zaɓa ala birrin akan alkairin da tuli zaka bayar da shi akan cewa ai wannan gidan alhaji wani ne siya wani wani ne siya wani ya nema wa jari wani yayi wa wani kaza din akan wannan din an fi zaben manya manyan benaye a fente shi a ajiye jifa jifai a faka su an zuwa ce ai wannan masu kuɗi wannan shine ya fi kowa kuɗi a garin nan to haka aka fi zaba wannan hali na dan adam wa targabu an hadin tastahdihi ila zadin tastahdi kana kwaɗai kana kyaman ka tsani an hadin mai shiryarwa wanda tastahdi wanda zaka shirya a hannunsa ila zadin zuwa guzurin da tastahdihi za a baka hadiyarsa tugallibu hubba sawabin tashtahihi ala ala sawabin tashtari karin jayi rigan da kake so tufan da kake so yake burge ka akan ladan da tashtarihi zaka siya yawaqitu silati yace kyaututtuka masu tsada kuɗi masu tsada abubuwa masu tsada alaƙu bi kalbika ya kutu na kyauta a baka ya kutu mai yawa kuɗi mai yawa da ne fi makare wa zuciyanka min mawaqiti salati akan lokutan sallah wa mugalatu saduqati asaru indaka min muwalati sadaqati tsananta sadaki ka bada sadaki da yawa a ce ai wani lokacin auren sa fa duk garin da bamu taba jin wanda ya bada sadaki mai yawa irin sa ba naira miliyan ɗaya ba ya sa abin nan to mutum ya fi son hakan asaru inda ka shi ya fi zaɓuwa a gurinka shi ne ya fi a gurinka min muwalata sadakati a kan jeranta sadakoki yan sadaki ko nawa ne za biya sama yanzu kaje su garno ɗin nan tsitsin zinari ɗari ma ana bayarwa a kan sadaki kawai abin nan kawai nuna isa wasu yafin alwani asha ilaika min sahaifil adiyan ta ce sihaf kwanuka masu launi-launi a a jera a ɗakinka to asha ilaika shi ya fi burgewa a gare ka min sahaifil adiyani akan littattafan addini eh an fi son yanzu zali yarinya ka je ka aula aka ba ka kawo littattafai aka jera aka ce wallahi mu samu comment da samu ba to sai ka ji ba daɗi amma in kaya ne ka yarinyar nan an mata gaya ga firiji ga tv ga kaza ga kaza to hakan mutum din ya fi burge shi hakan akan sahifil adiyani wa du'abatul akrami wasa da abokai a zauna a yi wasa da dariya da abokai to anasu laka yafi korar maka da kewa min tilawatil qur'ani akan tilawan alqur'ani sai ga an zo majalisa an zauna ana tadi hankali kwance amma yanzu za a yi karatu to sai ga hankali ya tashi tamur bil urfi kana umarni da alkhairi wa tantahiku himawu kana tsallake iyakansa wa tahmi anin nukuri kana hana mummuna wala ta tahama kai baka kiyaye kanka da mummunan ba wato zahafi anin zulmi kana nisantar da mutum mutane daga zalunci kar ku zalunci ba sun mata gishawu sannan kai kana fada wa zalunci to ai wannan mummunan aiki ne wa takshan naza kana tsoron mutane kuma baka baka tsoron Allah kuma lali wallahu ahqqu an takshawu Allah shi yafi dacewa da aji tsoron sa sun an da sannan rera wannan tabballi talibi duniya sana ilai hansi baba ما يستفيق غراما بها وفرط سبابا ولو درى لكفاه مما يروم سبابا yace tabban Allah wadarai da ɗalibi duniya ga mai neman duniya kaɗai sana ilaiha sibaba wanda sana ya karkata ilaiha zuwa ga duniya ɗin in sibaba karkatawa ya karkata in sibaba ko karkatawarsa ma yastabiqu tabban da har yanzu tabban ga mutumin da baya farfadowa ga raman saboda tsimuwa ya na son duniya wa farda da saboda tsananin sababa begensa na son duniya walau da ra kash da ya san duniya ai da lakafahu su baba da guntuma abin da bai kai ya kawo da ya ishe shi sai ma ya rubuta abin da yake nema ba sai ya nemi da yawa ba eh ya samu abin gun da zai dan kwanta abin da zai dan ce sha dan uzurin sa bai rasa ba ya ishe shi da ya sani amma yace sun labba da ajajata sannan ya lafar da kumbansa abin nan ajajata kuransa kamar kura ya tayi aka aka aka aka zuba ruwa kaga shine labba da kaga kura ya kwanta wa gayyada mujajata ya haɗe yawunsa wa ta da shakwatahu ya sa jakansa shakwa shakwa din abin nan jaka ne sai ya sa a matansa wanda ake da fata wata abbada nan itidar din shi nan nan wanta kuma ta abin nan sandan shi aka saka shi nan shi jakar da kasa da abu da din sai ya sa shi ya sa sandan nasa din a cikin hamatansa a tsakanin hamatansa alamma rana til jama'atu zira ido shine rana din eh rana wutu din rana ya zira masa ido alamma rana til jama'atu yayin da jama'a suka kalli ila ta hafuzi zuwa shirinsa da ya gama wazi kuma ya shiri zai tafi wara'at a huba sun ga shirin sa limuzayal ti markazihi saboda rabuwa da mazauninsa adkhala kullun kowanne sai ya sa ya dawo hannunsa fi jaibihi a aljihunsa fa af'amala kowa ya cika masa da sajilan guga min saibihi na kyautansa kowa ya bashi kyauta wa qala isrif hadha kowanne yace hadha suka ce musu suka ce masa isrif hadha fi nafakati kaje kai amfani da wannan wajen ciyar da iyalanka aw farriku ko ka raba yi ala rufqatika kan jama'anka wa qabila minhum mughdiyan sai ya karbi wannan daga gurin su yana mai rufe ido saboda kunya wan sana'anuhum ya juya daga gare su musniyan yana mai yabon su Allah ya saka muku da alkhairi kai ku mutanen kirki ne wajala yuwaddi'u man yushayyi'u sai so ma ban kwana wannan wajala ba na ya sanya bane wajala filu afalu shuru'i ne afalu shuru'i eh wasu filoli ne ka an sha'aban nan ibnu malik ya faɗa wa tarku an ma zai shuru'i wajaba ba a sa an akabar ɗinsa ba za ta waje ala an yi waddi'a ba ina waje ala yi waddi'u ya soma ban kwana da man yi shayyu'u wanda yake raka shi wanda suke raka shi din li ya fara ya bahaya uhu saboda hanyarsa ya ɓuyan masa wa yusarribu kuma yana watsar da man yatba'uhu wanda yake bin sa likai yujhala marba'uhu dan a jahilci masaukinsa qala al-haris ibn hammam fattaba'atuhu sai na bi shi muwariyan anhu iyali ina mai ɓoye zati na anhu daga barinsa wa kafautu israhu na bi lawalinsa min haisu la yarani ta inda baya gani na hatta ta ila magara har ya isa zuwa wani kwari na dutse fan saba ya zaro kansa ciki shiga insiyaf din shiga irin na miciji ne insiyaf shigan da ba motsi sun kawai suka wannan kawai sun ka shiga ya ke kiransa da insaba din siyaf din ala garara abi sarakkanwa sai da ya leka kaga mutum idan ba shi da gaskiya ba zai shiga gidan ba kamar zai yake kowa da kowa yana ganin sai ya leka nan gabar da yamma ya dan yakuna nan to sai zo ya shiga ko barawo zai shiga to sai ya laɓe zai shiga fa amma hal tu sai na saurara masa raisa ma khala'a na alaihi gwargwadon yadda zai cire takalmansa wa ga tsala rijilai ya wanke kafafuwansa bai wuce minti ɗaya ba kenan ma'anansa sun ma hajamtu alai kawai na faɗo ba sa shiga ba zata shine huju fa wajattu shi na same shi musafinan yana zaune litilmizin ba musafinan din gwiwanku da gwiwanku yana kallo sai ce kun zauna yana kallon ka kana kallon sa a nuska ta mu kuma muhaziyan sai ce suka zauna ka faɗan su a haɗe eh kamar kamar kujera ɗaya suke zaune suna kallon gefe ɗaya yawwa ala sami ala kubzin akan waina samizin farin waina shine samizin farar waina wajadin da kuma dan akuya hanis gashashe ko soyayye wa kubalatu ma kuma gaban su khabiyatu nabiz ga kwalban giya malam lamar ya lalace fa qultu lahu nate ya haza ya wannan bawan Allah a yakunu zaka khabarak yanzu wannan shi zai zama labarinka wa haza makbarak wannan shi zai zama jarrabawanka idan an jarrabe ka baɗininka kine da makbar ɗin yanzu baɗininka haka zai zama ya zahirinka nan mun gani ko baɗininka ya zama to haka fa zafara zafrat alqayb wa kada yatamayyazu min alghayb yatamayyazu min alghayb sai fa zafara sai numfasa irin numfasa rani lokacin zafi wa kada ya kusanto ma ya fashe min algeji saboda haushi walam yazal bai gushe ba yuhamliku alayya ilayya yana hararana hatta kiftu an yasfuwa alayya har na ji tsoron kar ya faɗo min ya taso min ya faɗo min falan ma an kabar naru yayin da wutansa ya lafa wata wara uwaru zafinsa ya a kabar ɗin mutu yayin da wutansa ya mutu zafinsa ya lafa an shada labistul kamisa ta abgil kamisa wa an shabtu shisi fi kulli shisa wa sayyartu wazi ubulatan urigul kanisa biha wal kanisa labistul kabi kamisata na sanya riga ne na malamai ba don kuma ba abigil kabisa ina ne neman abinci abinci kabisa kawai abinci nake nema wa an shartu kuma ina kafa shi tarko na fi kulli shisa a duk inda ake shi ake shika na hatsi inda ake sussuka to kuma ina kafa tarko na sussukan ko na hatsi ne ko na menene ma na duk inda yake da samu to ina kafa tarko na wa sayyartu wa'azi na mayar da na mayar da wa'azi na uhumula ne tarko ne tarkon da urigul kanisa wannan nati ne ko nake zan karkata abin farauta na miji biya da ita wal kanisa da abin farauta na mace wa aljani daru zamani ne ya jingina ni ya mayar da ni mana alja'ani din ya fakar da ni ya jingina ni hatta walaz ya sa ni matsuwa kai hatta walajitu har na shiga bi lutfi tibali da zirkin tunani na alallaisi isa har nake shiga dufuwa na zaki alallai su ce ce isahu ala isahu kenan ala annani lam ahab sarfahu wala na bazat li minhu farisa yace tare da kuma ni ban ban taba zaton sarfahu juyin zamanin ba wala na bazat li minhu farisa yace na mana mana naman cinye shi ne farisa na na jiki na bai yi karkarwa minu da gare shi wala shar'at bi ala mawridin yudannisu irbi nafsun harisa ita wala shara'ar bi bai tafi da ni ba ala mauridin a bisa kwari idan nisu irdi nafsun rai harisa mai kwaɗayi wannan ran na mai kwaɗayi bai da ba dan juyin zamani ba da bai shigar da ni kwarin da zai bata min da mutunci na ba walau an safa daru wallahi da zamani yayi adalci a hukuncinsa tulaba mallakal hukuma da bai mallaka wa alan naqisa kaskantattun mutane mutane masu kaskanci da bai mallaka musu da hukunci ba eh bai mallaka musu dama ba eh ga mutum da bai san kowa ba shine yake da dama na duniya din to sun makala li sai ce mu udulu fakul wa in shita faqum wa qul kamar ba kai ma ka ci kashi nan ga giyan ga abincin in kuma kana so wa qum wa qul faqum wa qul kaje ka faɗa ka ci ai malamin nan ba mutum Allah bane kaje ka faɗa subhanallah falsafattu ila tilmizi sai na waiwai almajirinsa wa qultu sai na ce masa azamtu alayka biman tastadifu bihi al'aza la tukhbiranni manza dan Allah na hada ka da wanda ubangijin da kake neman ture kake kake neman a ture maka wanda kake neman ya kawar maka da al'aza cutarwa to ba ni labari manza waye wannan din fakala yace haza abu zaidi ni sarujiyu ana abu zaidu saruji ne sirajul guraba'i fitila ne na baki watajul udaba'i rigan sarauta ne na udaba na malaman adab san sarabtu min ais min haisu ataitu sai na juya na tafi ta inda na zo wa qadaitul ajaba na gama na gama mamaki na mimma ra'aitu na abin da na gani alhamdulillah